daga mita 88.5 da LFM muryar zamani za ku saurari wani sabon shirin.
Baba Suda, sarkin labari.
Masu sauraronmu a daidai wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ya aka ji da wannan yanayi na zafi da ya fara kunnowa, muna roƙon Allah ya ƙare mu da lafiya. ya kuma baiwa lafiyar abin da za ta ci. Sunana Aliyu Wali, wanda cikin hukuncin Allah yau ma ta kasance, ni ne riƙe da akalar shirin a wannan rana. Shi dai wannan shiri ala ayya halin ya hidimti ne wajen yo muku zabarin labarin da suke zuwa kunnuwanku bayan ya daka, ya rairaye, ya zazzage sannan ya tankaɗe, kazalika baba sura da kansa. kan bibi wasu al'amura da suke ci muku tuwa ƙwarya domin ya yi nuni da na gyara ko nemo masalaha.
Ah, Mala Audu, wannan azumi ya yi rana da yawa. Ina jin wahala sosai, saboda haka da mun je gida mun rage mishi kirfi da gari.
lokacin da nake satar amsa sai aka kama ni aka bani fam na ciki aka kore ni daga makaranta na ɗauko kuɗi dubu arba'in na ba ‘ya'yana suka je suka kai mishi nan ma ice ba zai karɓa ba ba na son in yi fitina da shi.
to ai mana afuwa mun yi rigataran gwada babu kanin sallama amma dai a na yau ɗin za ku ji yadda can a yankin dotsa wata matashiya mai tallata tsinci wata jaririya sabuwar haihuwa fil cikin jini ba tare da ko an yi mata wankan haihuwa ba.
Ina zuwa zan ɗauke ta sai aka kama ta ke baki da hankali ne sai ni ba zan iya barinta a gurin ba sai na ɗauke ta sai na ɗauke ta sai na gaba abin da ya sami na rufe ta a hijabi na tausa nan ko wankan ma haihuwa ba a yi mata ba.
Duniya kenan. Tunda kuma yau take alamus jajiberin juma'atu rahmatullah muna fatan za mu gimtse shirin da fanninmu na munishaɗantu har ma da na kuskure na ku dakace mu. Tuma dalla, kafin na sada ku da jakadiyar Sudana Fisa Ahmad domin ta karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kuka aiko mana. dangane da jigon rahotannin wannan shiri na ranar Laraba, za mu ɗan yi ratse teburin labarai na fara sada ku da munnira su lagarku domin ta karanto mana labarai a wannan rana.
Al'ummar ƙaramar hukumar Gezawa sun gudanar da aikin gyaran hanya da ta tashi daga Gezawa Ungwaggo zuwa Yada Kunya domin sauƙaƙawa kansu zirga-zirga bayan da suka ce gwamnati ta ƙi duba lamarinsu. Al'ummar yankin ƙarƙashin kulawar dakatai goma sha biyu da suka jagoranci aikin sun ce hanyar tana matuƙar hana su zuwa gonakinsu domin gudanar da aikin noma. Shugaban ƙungiyar al'ummar garin na Gezawa Alhaji Alhassan Ɗanladi ya ce za su mai da hankali wajen ganin ƙaramar hukumar ta samar da hanyar da ta tashi daga ɗan madahu. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafiz Abubakar ya yi kira ga matasa da su dage wajen neman ilimin addini da na zamani sannan kuma ya nemi iyaye da su tallafa musu don tabbatar da cimma burinsu na rayuwa. Farfesa Hafiz Abubakar ya bayyana hakan ne a wajen bikin yaye ɗalibai na makarantar Adamu na Ma'aji tare da karrama wasu daga cikin ɗaliban Dr. Bukari Ado Hussein wanda tsohon mai baiwa tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano shawara na musamman ne ya kuma hori ɗaliban da su rinka haɓaka irin abubuwan da suka koya a aikace. Shi kuwa shugaban makaranta Adamu na ma'aji Malam Sadisu Musa Mandawari cewa yayi manufar taron ita ce karfafa gwiwar ɗalibai ta hanyar yaba musu da irin abin da suke yi na alkhairi.
Munira silagarkwa daga teburin labarai da kuma haka Nafisan za ta karanto saƙonnin jigon na ranar Laraba da ya kalli batun yadda wata budurwa da ke lakaɗawa mahaifiyarta duka musamman ma idan sun samu saɓani.
Sakonmu na farko ya fito ne daga bakin Ismail Yankaba inda ya fara da cewa haba 'yan mata kin ga matsalar kwayoyin shaye-shaye ko Allah ya shirye mu ya sa mu dace. Ki ji tsoron Allah da abin da kika aikata wa mahaifiyarki bayan ta gama ɗawainiya da ke. To ki sani ke ma za ki haifa kuma abin da ta kai mata shi za a yi miki. Sako daga Jamilu mai gilas mariri. Ita kuwa Firdausu Ma'azu maman Isan cewa ta yi. Subhanallahi Allah ya kawo mu wani irin zamani mai wuyar sha'ani sai dai Allah ya ba ba mu cewa lafiya. Don Allah baiwar Allah idan ta yafe miki sai ki canza halayenki. Sako daga Fatima Shafi'u. Haba matashiya, ki rasa wadda zaki da ka sai mahaifiyarki saboda tana gaya miki gaskiya to ki sani wani ma mai gaya masa gaskiyar yake nema musamman ma mahaifiya. Sako daga Maimuna Lawan Dorai. Da shi za mu karkare duba da yanayin lokaci. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar mun karanta nasu ba mun gani muna godiya.
To wannan lamari ko a iya kiransa da ƙurbus sa'ati? Ya Allah ka shirya mana al'umma ka kuma raba mu da duniyar lafiya. Yanzu kuwa sai jigon rahotannin namu na wannan rana, to amma mai sauraro sai dai a karɓe shi da haƙuri domin koma iya cewa duniyar ta sha kanwa zawo take yi. A lokuta akai-akai sai a ji labarin cewa an tsinci jariri a bola ko a kwali anyar ko an jefar a shadda ko an kashe ko an gudu an bari. Mai sauraro ana dai yin zarge-zargen cewa masu yin wannan ɗabi'a suna yi ne don gudun abun kunya da aika-aikar suka tafka na samun ciki kafin aure. To mai sauraro, duk da irin wa'azi da malamai suke yi. haɗi ma da yadda wasu da ake zargin suna aikata wannan ɗabi'ar suke shiga hannun jami'an tsaro da alama fa a iya cewa har yanzu ana dai maganin ƙaba amma kai na ƙara kumbura suntum domin kuwa an sake kwatawa can a yankin dotsa da ke ƙaramar hukumar kumbotso inda aka tsinci wata jaririya sabuwar haihuwa jijjikinta da jini wanda hakan ya alamta cewa ko wankan haihuwa ba a yi mata ba. Allahu Akbar. Da fari dai wata matashiya mai suna Hannatu Jafar Abubakar ta dawo gida daga talla, kuma tana kan hanyar zuwa gidansu daidai ƙarƙashin gadar dotsa wadda ruwa ke wucewa a guje sai ta tarar da tarin jama'a ana ta sallallami, wasu kuma sun yi jugun-jugun. Lamarin da ya sa ta kutsa dangane wa idanunta me ke faruwa.
sai na leƙa sai na ga jaririya ce sai na ga duk mutanen gurin ba wanda ya iya ɗaukar ta ina zuwa zan ɗauke ta sai aka kama ta ke baki da hankali ne ni ba zan iya barin ta a gurin ba har sai na ɗauke ta haka dai nayi shahada nayi bismillah sai na ɗauke ta sai na ga ba abin da ya sami na rufe ta a hijabi na tausa nan ko wankan ma haihuwa ba a yi mata muka shigo nan muka je muka kai mai anguwa ide ce a je tukuna a yi mata wanka to ko bayan da hannatin tare jaririyar gidan dan a yi mata wanka ko me ya faru?
Ni suna na Maryam Yakubu Suleiman. Lokacin da aka tsinto yarinya da yamma wajen biyar da rabi. Sai na ji yara suna cewa ga yatan tsince ta za a kai ta gidan mai unguwa. Sai na ce to ni dai in dai an kai yan nan ina son ta. Zan je a bani har na ne mata suna. Na Khadija.
Kan dai wannan batu jakadan mu Abdullahi Ali dan Gauro ya tuntuɓi mai unguwar yankin don jin ko a wace matsaya ake ciki?
sunana Nangwa Yakubu Sali Nangwa Dotsa'i duk da bana gida a lokacin amma dai ba nisa ne ba na rugo a guje akan abin hawa na zo gurin to kafin man karo su gurin yara sun to da ita zuwa gidana su yara dai muka gode musu muka yi musu albarka bisa abin da suka yi muka dauki wa wani sanar da mai girma dagacin Umarawa Malam Ubalawan ya dauki wa ya sanarwa da sakataren hakimi ya bada umarnin cewa a ajiye yarinya ka haigari a kai musu ofin hakimi za su ba mu takarda mu tafi sakatariya da su tura mu social welfare idan yarinya gata misali to sai mu ce da fatan masu jefa da jarirai za su dinga jin tsoron Allah domin in babu nan duniya akwai ƙiyamar Allah. Shin masu aikata wannan ɗabi'a in sun je can ko me za su ce wa Allah wannan da ya fagen malamai ne. Kuma wannan rahoto shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana. a don haka mai sauraro kana da damar aiko da ra'ayinka kan wannan labari ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu tara tara biyar muna dakonka kuma gabanin mu kawo muku wannan shiri mun saka wannan labari a shafinmu na facebook da FM kano har ma dubin dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda yanzu zan sada ku da jakadiyar suda Aisha Ibrahim Abdul ta karanto muku wasu daga ciki.
A saƙon da kuke turo mana na Facebook da saƙon na jibjibirin sharaɗa za mu fara inda ya ce, Assalam wannan matashiya Allah ya saka mata da alkhairi domin ta yi ceton rai. Su kuma masu jefar da jariri Allah ka shirye su amin. Inda babba gaida babba gaida ya ce salam baba suda. Ke duniya ina zaki da mu rashin imanin idan har ya kai haka to Allah Ubangiji ya shirye mu baki ɗaya. Amin. To fa yau ga wata sabuwa wannan rayuwa sai dai mu ce Allah ya kiyashe mu da sharrin zuciya. Shin su iyayen ina suka gudu kenan? Sako daga Abdullahi Isa Gaggu. Musbahu Ibrahim Aliyu Kiru kuwa cewa yi da fatan mata da maza za mu dinga tuna ranar yau ta gabun. Allah ya kyauta amma wannan babban kalubale ne da ya kamata mu haɗa hannu da ƙarfe don yaƙar shi. Sako daga Yusuf Adam. Duba da yanayi na lokaci za mu dakata da karanto sakonnin naku da sakon Kamal tukur farawa inda ya ce ke duniya ina za ki da mu Allah ka kawo mana ɗauki game da irin wannan rayuwa da muke ciki da haka nake cewa wali gare ka to an gaishe ki da ƙoƙari Aishatu yanzu kam lokaci ne da suda da ayarin jakadinsa za su ɗan tsahirta tunda an ce jiki da jini mu karɓi saƙon talla daga ofishin Aminu Bello in mun dawo sai mu ɗora.
albishirin ku ɗalibai maza da mata musamman waɗanda suka kammala karatun sakandare ko diploma ko NCE. Jammaji Academy da ke nan Kano ta buɗe sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis da karfe tara na safe zuwa sha biyu na rana tsawon wata shida ko kuma shekara ɗaya. Ana gabatar da darussan a ajujuwan jammajan da ke kofar kabuga ba turanci kawai ake koyarwa ba har ma da general knowledge. Haka kuma jammaja academy ta dawo da karatun dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata a ranakun alhamis da juma'a. su ma dai a ajujuwan namu da ke kofar kabuga. A nadaran ma ana koda turanci da general knowledge. Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jammaja Academy da ke Tal'udu Run About domin siyan fom akan kuɗi naira dubu biyu kacal suna buɗewa kullum daga karfe tara na safe zuwa bakwai na yamma. Domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili shida bakwai ɗaya ɗaya tara uku tara ɗaya ko kuma sifili takwas sifili biyar uku biyu ɗaya biyar bakwai biyar bakwai. wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko kuwa makara ce zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai. To jama'ar Kano albishirin ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a ɗauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa za ka iya ɗaukan drop ko kuma tare da fasinja wani abin burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin naira ka je ka karba ƙarin abin burgewa shine za ka iya biyan mu da kuɗi cash ba lallai sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haɗuwa da masu ƙwace da cutar bil adama za ka iya samun kyautar naira dubu ashirin duk wata idan ka tura yan uwa da abokai saƙon gayyatar amfani da mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga play store android a application store a wayar iphone sai a rubuta mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take mira sifiri a sauƙaƙe
to madalla kashi na farkon baba sudan kuka ji yanzu kuma za mu je ga kashi na biyunsa wanda za mu fara shi da leƙawa kotun magistrate mai zamanta a unguwar rijiyar zaki ƙarƙashin jagorancin aminu usman fage inda aka saka juma'an nan don fara sauraron shaida a ƙunshin wata shari'a wadda wani bawan Allah ya ƙarar wani mutum bisa yanda ya ce ya siyi gida a hannunsa tun a watan biyar amma kuma ya yi yayi da shi ya tashi daga wannan gida amma abin ya faskara jakadan suda na kotu yusuf na daba ismail ya zanta da wanda ya shigar da ƙara inda ya masa ƙarin haske na nemi mai maslaha da shi da ya tashi ya bani gidana domin zan yi amfani da gidan zan yi wa yaro aure to amma har yanzu ya ki tashi sai ya gama ginin gidansa a ƙarshe na nemi mai maslaha na ba shi gidaje har guda biyu daban-daban da ya tashi wannan nake da bukata ya koma ya zauna a ciki kafin ya ƙarasa aikinsa duk ya ce bayi da bukata baya so na ɗauko kuɗi dubu arba'in na ba ‘ya'yana suka je suka kai mishi nan ma ice ba zai karɓa ba ba na son in yi fitina da shi don haka na kawo ƙara kotu nake neman shari'a ta fi ƙarfin kowa da ta taimaka min ta fitan min da shi ya bani gidana.
To mai sauraro kasancewar shi wanda ake ƙarar baya kotun ya sa jakadan namu Yusuf na dabu ya waiwayi lauyansa wanda ya musanta da'awar kuma idan Allah ya kai mu goban za mu ambaci sunansa ƙwaro-ƙwaro kuma mu ci hanzarinsa. Kafin ita kuma mu leƙa babbar kotun tarayya da Amina Amal ta ƙarar fitacciyar jaruman nan Hadiza Gabon kanta nema mata kariya da kuma tabbatar mata da haƙoƙinta na ƙasa da ta bata. Za mu je ga wani batu na shin ko mai sauraro ya san yadda ake yin gwanjan kaya a kotuna? domin jin amsar wannan tambaya ga mai magana da yawun babbar kotun jiha Baba Juma Ibrahim.
akwai wani abu da ake cewa posta posta din nan ba wai posta ta kamar wanda yan siyasa suke wanda za a saka hoto ba ita ma dai posta ce ake yinta amma ba hoto ake sawa ba akan sa ainihin sunayen abubuwan duk da ake tunanin cewar ko kuma ake ganin za a yi gwanjon su da kuma rana da lokaci da wurin da za a gudanar da wannan wannan gwanjo na rana ta zo za a zo a fito da wannan kaya kuma a ɗauko shi mai buga gwanjon nan ma'aikacin kotu ne dama da kararrawa a hannunsa zai zo yana a ɗaga duk abin da aka ɗaga misali idan talabijin ce zai fara kaɗa kararrawa in wani gurin wanda yake bukata zai zo zai taya zai ce misali naira dubu daya to shi kuma mai buga gwanzon zai ci gaba da faɗa dubu daya yana buga kararrawar kidin kidin dubu daya saboda haka idan wani zai ce to dubu zai ci gaba da cewa dubu biyu yana har daga karshe dai idan wani misali ya zo ya ce dubu biyar shi ma mai buga gwanzon ya shige dubu biyar yana ta bugawa ba wanda ya sake magana to idan ya aje wannan kararrawa yana nufin cewar an riga an sallama wancan wanda ya siye ta da kuɗi da yawa.
To Baba Jibo akan yi zargin cewa wasu daga cikin ma'aikatanku suna siyan kayayyakin na gwanjo da aka yi, har ma ana dai zargin su ne ma masu kawo waɗanda suke siya, ko me za ka gaya masu sauraro?
ni ma nakan ji wannan amma gaskiya ban yadda da irin wannan korafe-korafe da ake yi ba domin kamar yadda na rike na sani kuma muke magana akan doron doka duk kuma ma'aikatan da suke aiwatar da wannan abu akan doron doka suke tafiya kuma tunda doka bata ce ainihin ma'aikacin kotu ya zo ya shiga ya tsaya zaka gama ko ma'aikacin kotu ba a so ya tsaya a gurin ma da ake buga shi wannan gwanjo saboda gudun irin wannan dama zargin da ake yarfarwa to idan aka samu akasin hakan fa kuma aka same shi da laifin aikata laifin yaya za a yi da shi in har aka samu akasin haka kuma to dama dole an ce mutum ba mahasumi ba ne ko kuma ba a taruwa gaba ɗaya a zama iri ɗaya saboda haka doka ba ta bar komai ba akwai tsarin da ake bi yadda ainihin za a ɗauki mataki matsawar an gabatar da korafin a rubuce a gaban hukumomin da suke karɓan wannan korafi waɗanda suke bangaren kotuna.
Baba Juba kenan makogoron babbar kotun jiha. Can kuwa daga babbar kotun tarayyar mai lamba biyu 'yar wasan Hausa nan Amina Amal ta buƙaci Hadiza Gabon da ta biya ta naira miliyan hamsin sakamakon ɓata suna da cin zarafi da amal ɗin ta ce ta yi mata. Tun a watannin baya ne dai amal ɗin ta garzaya babbar kotun tarayyar da ke da matsuguni a unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke nan jihar Kano ƙarƙashin mai shari'a OA Iguata tana neman taimakon kotun da ta ba ta kariya da kuma tabbatar mata da haƙoƙinta na bil'adama kamar yadda yake a dokar ƙasa tun a bayan kuma lauyoyin gabon ɗin sun yi ƙorafin cewar kotun ba ta da hurumin sauraron ƙarar kasancewar lamarin ya faru ne can a jihar kaduna inda lauyoyin amal ɗin suka yi suka akan ƙorafin nasu to a zaman kotun na yau dai kotun ta saurari kowane ɓangare ta hanyar lauyoyinsu inda kowa ya gabatar da takardunsa ya kuma yi ƙarin bayani akan takardun daga nan ne kotun ta ɗage zamanta zuwa ranar 23 ga wannan wata da muke ciki domin yin hukuncin ƙarshe kamar yadda jakadanmu abubakar sabo ya rawaito mana to wannan kenan da haka kuma za mu je ga fannoninmu da suka zaba zuwar muku a duk rana irin ta yau wanda za mu fara da fanninmu na manishaɗantu da jakadiyar suda Fatima Sharif Garba da zaƙulo mana.
malam muna zaune a ɗan ƙauyen mu kawai sai ga wani ya zo can gangare sai zo yi sauka a gidan malam audu izo yi ce mana hello muka ce to barka da zuwa ya ce masauki yake nema sai aka karɓe shi muna tare da shi ya ga lokacin la'asar ya yi mun tashi mun yi alwala mun jelo in la'asar ta yi in magariba ta yi haka ɗan kwana dai da kwanaki ladan ya kira liman ya kabara sallah yawwa a zo a yi sallah ga lallai abun nan ya burge shi yana da sha'awar shiga addinin musulunci Allahu akbar kabira malam audu ya kira shi ice to fa shi addinin musulunci ba dan ra'ayi ake shigarsa ba sai ice kwarai da gaskiya yadda da haka shikenan mun yi sallar la'asar sai ya bashi kalmar shahada kuma akai sa'a bai fi sati daya fara azumi ba cikin wata ramadana yawa azumi izo ya dauki azumi an kai na biyu na tara na goma zuwa sha biyar dauki azumi rana ta yi aka yi sallah a zahar ana nan dai da ya tashi ya shiga gida ya ga ba sarki fa sai Allah eh gaskiya ya fara hamma eh ya fara hamma sai ije ya jika gari sai isha ya fito aka zauna ya kasa dauriya sai ya ce ah mala audu wannan azumi ya yi rana da yawa a ranar kenan muna jin wahala sosai saboda haka da mun je gida mun rage mishi karfi da gari yanzu jikinmu ya yi daɗi sosai
ai ba rage ba yanzu ma la'audi ya za yi ice kash ai babu azumi shi azumi idan an ɗauka ba a karyawa
an gaida Fatima da zaƙulo mana wannan labari, ga kuma zantawar jakadan Sudan Nasir Khalid Abubakar yayi da wani ɗalibi da yake da ɗabi'ar yin sata jarabawa, ƙarshe kuma ya tsinci talatarsa a Laraba ko wani tsiniyau?
Kuskure na.
Lokacin da muke secondary school ba na karatu, ba na damuwa da duba littattafai na, ba na damuwa da yin not. To ina da wani aboki wanda a yaushe shi yake tsaya min a lokacin exam, shi yake yi min komai ba tare da na rubuta komai ba, shi yake karɓa ya zana min komai da komai. Haka muka kammala rayuwar secondary ba tare da na samu wata matsala ko guda ɗaya ba. To rayuwa tana tafiya har ya kasance na samu shiga jami'a. A lokacin da na shiga jami'a sai na rasa abokin da zai dinga zana min wannan jarabawar. Da na ga dai ba zan iya ba sai na fara ƙoƙarin yin satar amsa. To a wannan lokacin ne da nake satar amsa sai aka kama ni aka bani fam na ciki aka kore ni daga makaranta hakan yasa na shiga tashin hankali duk makarantar da naje sai a ce ba za a ɗauke ni ba wannan shine kuskure na ba zan ƙara ba zan ƙara da fatan dai masu yin satar jarabawar wannan labari zai zame musu izina su kuma daina yanzu kuwa sai wasiƙar fasi wanda ya ce bayan sallama da fatan na same ku cikin ƙoshin lafiya, na san masu sauraro za su ce ina na shiga har na ɗau wannan lokaci ba su ji ni ba, to na gusa ne, domin ina can ina wani nazari, to amma wannan karo tilas ta zaburo ni na taso na ce sai na yi aiki. Wasiƙar tawa dai ‘yar gajeriya ce ba mai yawa ba, domin zan yi batu ne akan maganar kisan kai da ya yawaita a wannan lokaci. Fasi ya saki layi ya ce, magana ta gaskiya yawan kashe-kashen jama'a da ake yi yana nema fa ta'azzara yau sai ka ji an ƙone wancan gobe sai ka ji an yanke wannan jibi sai ka ji an ɗauki wani an cilla shi a cikin rijiya da a ce wata ƙasa ce ta farwa ƙasarmu to shakka babu a iya cewa wannan ƙasar ta yi nasara a kanmu domin irin yadda ake zubar da jini kullum ta kowace kusurwa da ɓangare abin ya yi yawa. To duk da kasancewar fitinan na ciwo kowa tuwa ƙwarya, amma kusan kowa ya kasa yin wani kataɓus na a zo a gani don magance ta kowa gani yake kamar hukuma ce kawai ke da alhakin kowace hanya ta magance. Sam abin ba haka yake ba, ni ana wa tunanin ina ganin idan har ba a tashi tsaye tsayin daka ba, to ba abin da hukuma za ta iya yi, don haka duk matakan da hukuma ta ɗauka ba inda ƙwazanta zai kai. domin ai hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Fasi ya saki layi ya ce, A don haka nake kira sarakunanmu da shugabanninmu su yi mana adalci, malaman addininmu su rage son abin duniya, su koma suka kama mana fitilar zaman lafiya, 'yan siyasa su daina saka siyasa, masu arziki su rage haɗama, talakawa mu san kishin kai da kishin ƙasarmu domin mu samu zaman lafiya. Allah ka zaunar da mu lafiya. Haza wasalam ni ne naku fasi.
Baba Suda, sarkin labari.
Kafin mu karkare teburin Baba Suda na mika ta'aziyarsa ga abokiyar aiki Hajara Hassan bisa rashi da ta yi na mahaifinta. Muna addu'ar Allah ya ji kansa ya kai rahama kabarinsa, mu kuma tamu ta zo ya samu cika da imani. Tuwa madadin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice, sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki, har ma da abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, Abdulbasir Abdulmomen, Buhari Isa har ma da tallafin Hassan Mamuda Ya'u ne suka saita mun magana ɗisin ɗaukar sautin har kuka ji shirin tangararau kuma rangaradau ne kuma da na shirya shirin kuma na gabatar sunana Aliyu. Wali nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.